عليه وسلم نورا يمين أربعين وقت wanda ya daidai da shirin da lebo da watan hudu shekara ta dubu biyu da shirin da shidda muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al-usulul talata wannan shine karatunmu na na sha shidda ko na ne makwara na yawwa wa ba da ha muna bayani ne dangane da wato tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama a takaice malamin cewa ba da ha bayan waɗannan shekaru goma sha uku umaru bin hijira an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da yin hijira ilal madina ce zuwa madina saboda mutanen makka sun nuna kiyayya da kin yarda da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah subhanahu wataala ya ce ya bar garin Makka ya je Madina me yasa saboda mutanen Madina Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Makka ya aika musu jakadu waɗanda suke koyar da su bayan sun kira su zuwa ga addinin musulunci sun karba ko musulunci ya taba zuwa ya yi ta watsuwa ya yi ta yaduwa a cikin wato sasannin garin madina abinda ya samu mutanen madina suka yi zuciya a kan cewa nabi sallallahu alaihi wasallam idan an hana shi bayyana addini a garin makka to ya zo garinsa ya bayyana addini su shirye suke su kama mashi suna shirye su tsare annabi sallallahu alaihi wasallam su ba shi kariya fiye da yadda suke ba kansu da iyalansu da dukiyarsu da garinsu kariya to annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi da yin hijira zuwa madina wal hijratu malin yace abinda ake ce ma hijira al intiqal shine tashi min baladi shirki daga garin da ake bautar wani Allah kuma aka hana ka bauta ma Allah ake cutar da kai ake tsangwamarka duk waɗansu abubuwa na addini an hana ka kai ila biladin ko ila baladin islam zuwa garin musulunci garin da za ka bayyana addininka kuma ka yi shi cikin zaman lafiya cikin jin daɗi da walwala wannan shi ake ce ma hijira mutum wato ya bar garinsu saboda garinsu ba a barin shi ya addinin musulunci ya je garin wasu waɗanda su sun yarda ya addinin musulunci wannan shi ne ma'anar hijira a takaici kuma tana da kashe-kashe tana da nau'i-nau'i wahiyar bakiya ita hijira wanzan ce tana nan dindindin ba ta karewa ila an ta kuma sa'a har inda alkiyama za ta tsayuwa hijira tana nan mana yanzu haka akwai hijira gobe ma akwai jibi ma akwai kullum akwai hijira saboda kullum makiya Allah suna nan kullum masu kin addinin Allah suna nan kullum masu kiyayya da masu addinin Allah subhanahu wataala ba su karewa suna da kullum sai an samu wani wanda za a cuta ma mutum ana shi addini haka a cikin gari ma guda ɗaya kana iya tashi daga unguwar da kaga wato ba daman gudanar da abubuwa na addini unguwar shigantaka da shiririta da sabon Allah da ayyukan asha sun yawa kana iya tashi daga wannan unguwa ka koma unguwar da babu wannan Muna gane ku? Wa ta shahar kiyama tana, ba za ta ƙari ba. Ba wai zamanin annaba kare aka hijira ba, yanzu kuma ta ƙari ba. A'a, har zawa yanzu, har tashin alkiyama, hijira tana. Saboda kiyayya da addinin Allah ba za ta ƙari ba. Wa dalilu malam yace dalili akan cewa hijira tana nan qauluhu ta'ala magana Allah subhanahu wata'ala innal ladina tawaffahumul mala'ika Allah ya ce lalle waɗanda mala'iku ke karɓar ransu balimi anfusihim alhali lokacin da mala'iku ke karɓar ransu sun cuci kansu sun zalunci kansu sun yi makansu ba daidai ba ba na ba su bar rayukansu suka bauta ma Allah da kyau ba suka tsaya suka bai ma duniya suka cuci mutane da lokacin da mala'iku za su karɓar rayukansu ba su tuba ba suna nan kan haka ƙwalo fi makuntu mala'iku za su tambaye su a cikin menene kuka kasance ma'ana cikin wani irin yanayi kuka zauna hazzawa yau da muka zo karɓar rayuwa kuma mana bayani ƙwaru sai malaikun su ce ma malaiku kunna mustad'afina fil ard mun kasance an launa namu a cikin ƙasa an kaskantar da mu an maida mu masu launi an maida mu ba kowan kowa ba ba mu da wata kima ba mu da wata daraja haka muka rayu ana tsangoman mu ana waran mu ana kiyamun mu ba a barin mu mu yi addinin mu yadda ya kamata balu sai mala'ikun su ce musu alam takun ardullahi wasi'a shin kasar Allah subhanahu wataala duniyar nan da kuka rayu a cikin ta ba ta kasance mai yarwa mai fadi ba kasar Allah mai fadi ce da sai mala'iku su masu wannan tambaya wato hajiru fiha tun da ƙasa Allah tana da faɗi tana da yarwa don mi ba ku je kuka yi jira a cikin ta ku tashi daga inda aka hana ku ku je inda ba za a hana ku ba Allah ya ce fa ulai kama wa hum jahannam waɗannan makoma su wutar jahannama ce waɗanda suka yarda suka watsar da addininsu suka kaskantar da shi haka kowane wurin aiki za ka tafiya a hana ka addini ya kamata ka bar wannan aiki ka nemi wani aiki wanda ba za a hana ka addini wasa'at masira Allah ta'ala ya ce kuma wato jahannama ta yi muni a ce ita ce makomin mutum a ce gara ya duniya shekara talatin da biyar ko arba'in ko arba'in da biyar ko hamsin ko da biyar ko sittin ko saba'in a ce duk ka kare kai da kawanka duk ka kare juye-juyenka duk wasu wayani kuma makomarka jahannama ce Allah wadda a ce duk shekarun nan da kai baka neman makanka gidan aljanna ba ka san kayan asara asara babba ma قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعليم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين wanda ya asara ta gaskiya shine wanda ya rasa kanshi kuma ya rasa iyalin shi da shi da iyalin gaba daya sun yi wuta illal mustad'afina Allah ta'ala ce sai dai waɗanda aka rauna nasu minar rijali daga cikin maza ma'ana masu tsohi waɗanda sun riga sun tsuwa sun yi tabar-tabar ba su da iko ba san yadda za su yi hijira zuwa garin da za su yin addini ba ka suka rayu saboda sun riga sun tsufa girma ya kama su wani sa'i da kuma mata waɗanda aka raunana su ma daga cikin mata waɗanda ka san mace wato ba ta iya yin abu dole sai da jagorancin da namiji ita kare ba za ta iya muna abu da sauraka ba ta samu daman wato ita ma hijira daga garin da aka hana ta addini ba zuwa garin da ba za a hana ta addini ba walwildan da kuma ɗan ƙananan yara aga su ba sai an masu jagoranci la yastati'una hilatan Allah ya ce ba su iya yin wani dabara ko wani yunkuri ba za su samu dama haka ba waɗannan da mata da tsofaffi da ƙananan yara wala yantaduna sabila kuma ba su iya gane hanyar da za su bi su hijira din Allah ce to banda su su kan bayan wuta bane wa ulaika asallahu Allah ta'ala ce to waɗannan tabbas Allah ta'ala ya kusa an yi afuwa an ya bi musu sun yi laifi amma saboda suna da uzuri to Allah ya yafi su wa kana Allah Allah ta'ala ya kasance afuwan mai yawan yafewa ne Allah yana yawan yafewa ga bayi wa yafu an kafi yana yafe muku abubuwa da dama da kuke aikatawa gafura kuma Allah ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne ga dukkan wanda ya tuba wannan aya dalili ce malam ya kawo da take nuna cewa hijira tana nan dindindin ba za ta kare ba zuwa tashin alkiyama baraka da lokacin da ka samu damuwa aka tsangwama maka ana aka ana kawar wada ta addinin musulunci to kana da damar ka tashi daga wannan garin kamar yanda idan damuwa ta same ka ta ainihin talauci kana barin garin ku ka ta cirani sai duniya lahira ba za ka mata wannan ba ka zai ci rani ka je diga neman duniya to haka ya kamata da lokacin da aka hana ka yin addini yadda ya kamata to ka zai ci ranin addini ka ta diga addini ka ta inda za ka samun walwalarka ta addini ka samu yanci ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala inda kana so ka gama da duniya lafiya ka tsira daga wutar jahannama sai kaya wa qawluhu ta'ala da kuma maganan Allah mai girma da ɗaukaka da ya ce, Ya ibadiyar ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah subhanahu wata'ala inna rabbi wasi'a lalle ƙasa ta ba ƙasa ce mai faɗi ƙasa ce mai yalwa fa iya ya fa'budun to tunda tana da faɗi tana da yalwa katuwa ce duniya to ku samu inda za ku bauta mani ni kadai kakku yarda ku shirka ne ku yarda da sunan cewa an matsa maku ku shirka da ni a kuna iya barin wannan garin ku je garin da za ku samu ku bauta mani ni kai ba tare da kun bauta mu ni na ba qala al-baghawi malam baghawi yace rahimahullah Allah ya mashi rahama sababun nuzul hadhihi al-aya wabarin saukar wannan aya shi imam al-baghawi yana da tafsiri na al-qur'ani mai girma yau yana da kusan shekara 900 da rasuwa yana littattafai da dama yana tafsirin alkur'ani mai girma kuma tafsirin shi yana daga cikin mafi kyawun tafsirai nan yana da wato littafin da ake ce ma sharhus sunna hadisai ne ya tattaro masu ɗimbin yawa dubban hadisai yake masu bayani yake masu fassara sannan yana littafi game da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam asalin shi mutunan wajen afghanistan mutunan garin baga baga wani gari ne can cikin tsaunuka waɗannan masu wuyan tsallakawa masu wuyan rayuwa a nan ya rayu a cikin ƙasar afghanistan babban malami ne bijimi sosai malamin hadisi ne malamin fiƙo ne malamin tafsiri ne malamin sira ilimin maka gaba daya duk fanninnika gaba daya Allah ta'ala ya baye su yace to sababun nuzul hadhihi aya mabarin saukar wannan aya in muslimina ta saukar ya cikin musulmi alladina fi makka musulman da ke garin makka lam yuhajiru basu hijira ba sai Allah subhanahu wataala ya kira su yace ya ku bayina na abdi wasiyatun fa ya fa'budun nadahum Allah bismil iman Allah ya kira su da sunan imani haka ne ko ya ce masu ya ibadi alladina amanu ya bayina waɗanda suka yi imani kaga Allah ya kira su da sunan imani babban suna kenan wa dalilu ma ya ce dalili alal hijrati akan cewa hijira tana nan min sunnati daga sunnan manzon Allah alaihi salatu wassalam qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la tanqati'ul hijra hijra ba za ta kare ba ba za ta yanke ba hatta tanqati'a tawba har sai tuba ta yanke bana sai an dakatar da tuba matukar dai ana karɓar tuba to hijira tana saboda in baka yi ba in ka tuba sai Allah ya yafe maka ko lura da to da zaran an yanke ta to shi kenan ita ma hijira ta kare duk wanda bai yi ba gabana a kulle kowatu ba to Allah subhanahu wataala ba zai karɓo zurin shi ba saboda ya ke hijira ba akwai lokacin da za a dakatar da tuba a tsaida ta shi kenan a lokacin da rana ta hito daga yamma shi kenan an kulle ba za a tuba duk wanda ya tuba Allah ba zai yi ba a wannan lokacin da lokacin da mutum ya zo mutuwa mutum ya zo mutuwa ya tabbata mutuwa za yi wadai sai tattaubatu ne da zina ya amalu da sayi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana Allah ta'ala ya ce tuba bata kasance ga waɗanda suke aikata ayyukan ashaba kugayen ayyuka waɗanda Allah ya hana ba su tuba ba sai da mutuwa ta zo matsayinsu sai ce yanzu na tuba Allah ya ce to bai da tuba wannan walallazi ne mutu na mukuffar haka ma waɗanda suka mutu suna kafirai ba su da tuba to akwai lokacin da za a dakatar da tuba wala tanqati tauba tuba kuma ba za ta kare a yanki ta ba hatta taqlu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta bullo daga yammacinta daga wurin wada wata saura kenan wannan hadisi ma ya tabbatar da cewa hijira tana nan har zuwa tashin alkiyama har lokacin da alamomi manya na tashin alkiyama za su bayyana to hijira tana nan duk lokacin da baka ji daɗin wuri ba game da addinin ka to ya kamata ka tashi ka bar wannan wurin ka je wurin da za ka samun dama da yanci da walwala ka yi addini ka bauta ma Allah subhanahu wataala ka yi sallah ka yi azumi ka yi karatun Qur'ani ƴaƴanka su je makaranta a koya masa addinin musulunci da kyau su fahimci addinin Allah ta'ala su san wane ne Allah malicin su wane ne annabin Allah da Allah ya aiko musu me wani littafi ne mai daraja shi mai kima shi littafin da Allah ya sauka da shi ga annabi don kazan na wurin da ‘ya'yanka ba za su samu haka wato ya kamata ka tashi ka wurin nan wurin ba wurin kwarai ba ne Allah ya samu dace balan ba su taɓarwa ba da ce lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya tabbata madina a cikin garin madina annabi sallallahu alaihi sallama da ya so madina abubuwa guda uku ya mai da hankali gurin yanzu abu na farko shi ne gina ma iyalin shi wurin zama abu na biyu shi ne gina masallaci abu na uku kuma shi ne haɗin kan mutanen gari muna gane ku su ne abubuwan da manzalar sallallahu alaihi wasallam da hankali gari su wurin da za a zauna da iyalin shi aka gina mai ɗaki shi da ɗaki matan shi sa'ad da aka zo aka yi masallaci da za a bauta ma Allah subhanahu wataala masallaci zaman to shine masallacin da ake sallah nan ne wurin shari'a kuma nan ne makaranta inda ake koyar da mutane kuma nan ne ɗakin taro duk wani taro da za a yi wanda zai kawo ma gari ya kawo ma addini ci gaba ke na ake cikin masallaci karanta masallacin manzalar sallallahu alaihi wasallam matattara ce babba complex ce babba komai akwai ciki komi an tattara akwai masallaci a yi juma'a ciki a yi salloli biyar ciki a yi shari'a ciki a yi alkalanci ciki a yi tarurruka ciki ana ke kulla jihadi bi sabilillah na ke daura tutar jihadi ana ke ba da shawarar dawa dawa dawa za su ya wuri jihadi bi sabilillah tsarin manzala ya zo ya haɗa kan mutanen gari musulmi da wanda ba musulmi ba ya ce ku zo mu haɗa kan gari dole sai da haɗin kai za ci gaba ya zamanto gari babu haɗin kai kamar yadda yawancin garuruwan mu suke ba mu da haɗin kai ba mu da kishin kanmu kowa sai dai kishin kai shi yake to babu ci gaba a cikin wannan gari gari babba ka samu babban gari ba wani babba da ake saurara ma saboda shi ma babban takan shi yake ba ta al'umma yake da in yaje wurin da ya kamata a saurari shi to bukatar shi za a kaiwa ba ta gari ba ta al'umma ba su ba mu haɗin kai ke da mazala sun ce ku zo mu haɗa kan sun ce ku yahudawa ku zo da mu da ku da al'umma guda ce duk gari dai muke zaune na zo na iske wucin nan garin ba ku addini na ba ku raku zane ba ku zanna cikin gari na ku je ku yi addinin duk wanda ya taba ku mu ya taba saboda ku yan gari ne duk wanda ya taba mu ku ya taba saboda mu yan garin ku ne ta alherin da muka samu tare da ku duk wahalar da za mu samu tare da ku haka kuma ta alherin da ku samu tare haka kan wanda ya taba kuma kan ku taba kowa ku je ku yi addinin ku kuma mai addinin mu aka zo aka rubuta takarda suka rike guda shi wanda Allah ya rike guda sallallahu alaihi wasallam aka yarjejeniya ta zaman lafiya saboda gari ba yadda za a ci gaba in dai mutanen garin ba su da haɗin kai mutanen garin ba su junan su ba su taimakon junan su ba su kishin garin su to ba inda gari za ya tafiya ko ka zo ka iske ci gaba to ci gaba mai gidan rijiya yana ce ma ya ci gaba amma ƙasa yake ta yi yana ci gaba amma ba ka ganin shi zai kale kawa ne ce na'am ce na'am da kayan ce ya yana ciki wannan ci gaba yake kayi ƙasa ci gaba da ake so a ranka a yi sama ka hau jirgin sama za ka taya saudiya umira sai aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam bi baqiyati shara'il islam da ainihin sauran shari'o'in musulunci gaba daya mitlu zaka kamar zaka sai da aka shekara biyu sai da komi ya tabbata sai da manzala ya shekara biyu cikin garin madina sa'an na haka sai a yi zaka wasau haka nan ba azumi shi ma dai bayan shekara biyu aka farlanta shi wal hajj da aikin hajji duk bayan an yi hijira wal adhan da kuma kiran sallah kuma kiran sallah alama ce daga cikin alamomin musulunci idan ka zo gari ka kiran sallah na tashi kamar garin marada to ka san garin musulunci ka ji na wani na karewa wani na farawa shi ma yana karewa sai ka ji wani ya ɗauka dama shi kiran sallah sanar da mutane ne cewa lokacin wannan sallar da ake kira yayi za ka kowa ya shirya kowa ya niyya ya kokari ya gangaro masallaci domin ya kwashi lada wurin Allah subhanahu wataala wal jihad da kuma jihadi shine fada da kafirai fada da arna waɗanda suka takule ko waɗanda suka kawo maku hari ko suka ce ba za ku yi addini ba fada da su sai yake jiro jihadi wal amru bil ma'ruf wal amri bil ma'ruf da kuma umarni da aiki mai kyau mana wa'azi kenan wanda ya anil munkar da kuma hana mutane daga abin da baya da kyau wazi kenan nasiha kenan tunatarwa karantar da mutane addinin musulunci wa gairi zalika da wani wannan min sha'ir islam daga ainihi shari'o'in addinin musulunci ma'ana da sauran shari'a addinin musulunci a hankali a hankali aka zanyi shar'anta su ga al'ummar musulmi bayan an jira an dawo ina an dawo madina kaga ya nuna addinin musulunci bin shaki mataki mataki ana koyo kamar yadda kai ma mataki mataki kake bin shi kana koyon shi haka sai rana dai ba za ka yi san shi ba to haka haka mataki mataki ana yin wannan in mutane sun saba sai a kawo ta ibada ce in jama'a ita in an saba da ita kuma sai a ce to ga wata haka har dai addinin musulunci ya kammalu gaba daya akhada ala hada annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike akan haka ashira sini shekaru goma bayan ya yi jira shekara goma ya garin madina ana karantarwa ana bauta Allah subhanahu wataala ana wayar da kan mutane game da addinin musulunci wa tufiya annabi alaihi salatu wassalam Allah ya karbi rayuwar shi salatu Allah wa salamu alaihi idan Allah da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi wa dinuhu baq alali kuma addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan ma'ana ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati ba barin addini aka ba ci gaba aka yi shi wa ba'dahu al-khalifatu as-siddiq bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa Abubakar as-siddiq shi ya karbi shugabanci ya yi koyo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi koyarwa da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekaru biyu da yan watanni Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwar shi haka kenan ba bar addini ba an ci gaba da shi wa hada dinu mala yace wannan shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la khaira kuma babu wani alheri illa dallal ummati alaihi ba ce sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma al'umma wannan alheri dole abu da ka sani alheri ne na addini ko manzon Allah ya koyar da shi ya gwada ma kuma ga yadda za ka yi shi me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama malamin duniya ne duk wani abu da zai zama alheri gare mu in mun za mu samu lada to babu shi ba ce sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada mu shi ce ko kai da mu wala sharra kuma babu wani sharri illa haddaraha min ba ce sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'ummar shi daga wannan sharri duk wani abu da zai kai mu a jahannama ya kai mu wutar jahim wutar sa'ir wutar sakar wutar laba ya kai mu cikin bala'in duniya da lahira sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shaidu ku ku aikata shi kan ku da ku aikata wannan wal khairu alladhi dalla alai alherin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma al'umma shi at-tauhid shi ne kadaita Allah da ibada shi ne babba alheri kuma duk wani alheri cikin sheki duk wanda bai kare ta Allah da bauta ba ya da wasu alloli yana bauta musu mutane ne ko aljannu ko duwatsu ko ruwa ko wuta to wannan mutane yana kan bala'i da shari Allah yake da ka tauhidi shine alheri ka tsaya ka kare ta Allah da duk wani abu wanda yake ibada ne kakka ba wannan Allah hakkin Allah subhanahu wataala ko mun kankancin shi وجميع ما يحبه الله ويرضى da kuma dukkanin abin da Allah yake so wanda kuma Allah ya yarda da shi to shi ne alheri ba na sauran ibadodi da zai kai gaba daya na farilla ne ko na nafila ne ko na mustahabbi ne dukkan su gaba daya suna shiga karkashin alherin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'umma shi wa sharru sharri kuma alladhi wanda haddaraha anhu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da al'umma shi da gare shi a shirku shine shirka da Allah domin shirka shine babban bala'i ka hada wani Allah subhanahu wataala da muta ka bauta ba Allah kuma ka jawo wani ka ce shi ma yana da haƙƙi duk girman shi ba wa Allah ne kakka hada shi da Allah subhanahu duk lokacin da mutum ya shirka to ya rusa ayyukan Allah gaba daya ya ce Allah bai iya ba ya ce Allah ba shi ke rayawa ba Allah ba shi ke kashe ba ya ce Allah ba shi ke badawa ba Allah ba shi ke hadawa ba Allah ba shi ke dorawa ba Allah ba shi ke ajiyawa hazumin lirrububiyya wato kana rusa rububiyya aikin Allah subhanahu wataala wa tanaqqusul lil uluhiyya sa'annan kuma kana rena kana kaskantar da allancin Allah subhanahu wataala cancantar shi ga bauta kana cewa bai kamata ba shi kada ya kamata a bauta ba alali duk wani mai girma Allah ke dauke da shi duk wani mai matsayi mai daukaka Allah ne ya bashi wannan to dan me za ka bauta mashi alhali Allah ya bashi wannan ka aje shi in Allah ya ce ka girmama shi ba shi girman shi da matsayin shi amma kada ka yarda ka dauki aikin haƙƙin Allah ka bashi yana nan mai matsayi kamar malami duk wanda ya rena malami ya rena Allah da annabi to amma garin girmama malami kar ka bauta mishi yana nan da girman shi da darajar shi cewa dan ba mai daraja kamar malami to a tsaya daidai ba shi daraja a tsaya wurin daraja shi a ba shi girma wanda ya dace da shi yana da girman da ya dace da shi sai a tsaya nan wurin Allah yana da girman da ya dace da shi sai a wuce to amma garin garin cewa malam bai kamata abota bai ba to kuma kakkare na malam kuma duk wanda ya rena malamin Allah Allah ya rena duk wanda ya rena Allah kuma ta ga shikenan kashin shi ya bushe ya shigo to ya mutu ya lalace da haka malam girmama shi ake haka wali haka shehi duk wani mai matsayi mai daraja girmama shi ake daidai girman da Allah ya ce a bashi ana wucewa to shi ke an bata ko kakka wuce iyaka garin girmama wanda Allah ce ka girmama kuma kada ka ja baya garin ɗauka haƙƙin Allah tsoron kakka ba shi wannan haƙƙin kakka ja baya ka lalace kuma ka rina shi haka zan yi gaya mai waɗansu ilmuwa da wasu nace ba a haka Allah ta'ala ya bayyana mana girman malamai cikin alkur'ani mai girma manzo Allah ma duk ya gaya mu sallallahu alaihi wasallam duk sun ce mu ba su girma kan mu rena su kan mu wulakanta su to shine shirka da Allah subhanahu wataala sannan kuma shirka da Allah ta'ala wato mummunan zato ne ga Allah kamar kana cewa Allah bai iya yi shi kadai dole sai an hada shi da wani su fannin birabbil alamin mugun zato ne ga Allah maliki a san mugun zato ko yawa shi ne ka rage tunanin anya a iya ma kaza anya ba sai da kaza sai da kaza ba kamar mutum ne ce ma ya baka kaza sai ka zo kana shakku anya ba sai na gama shi da suwa da suwa na sun mai magana ba shi yace zai ba Allah shi ce zai ba. Shi kadai, ina waɗannan suke lokacin da kake cikin cikin mabiyarka. Ya baka ruwa, ya baka abinci, ya baka iska, ya baka wurin kwanciya, ya baka wurin wasa duk cikin wannan ɗankuncin wurin. Zai na suke. Sai da ka zo duniya ka hito cikin wannan sararin a can ya taimake ka nan dabi ba zai taimaka ma. Ba mugun zato kenan. duk wanda ya mugun zato ga Allah subhanahu wata'ala to sai shirka da Allah Allah ke wa jami'u da kuma dukkanin ma yakrahuhu Allah abinda Allah subhanahu wata'ala ba ya su wa ya ba mu abinda Allah yake shi yake ce mu sharri abinda Allah yake kin shi Allah yana kyamar wannan abin to sharri ne ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da al'umma daga shi ba ta Allah Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafa zuwa mutane baki daya kowa da kowa da larabawa da bakakin fata da jajjayen turawa gaba ɗayan su dukkan su gaba da Allah ya aiko manzon Allah zuwa gare su farada qawatahu kuma Allah ya wajabta biyayya shi ala jami'i taqalain akan dukkanin masu nauyi guda biyu halittu guda biyu aljinni wal ins aljannu da mutane wa dalilu dalili akan wannan qawluhu ta'ala shine maganan Allah mai girma da daukaka qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku mutane lalle ni ba ikin Allah ne zuwa gare ku kafin wa kammala Allahu bihi din kuma Allah ta'ala ya cika addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dalilu dalili shine qauluhu ta'ala fadan Allah subhanahu wataala wala tafshawhum wakhshawni Allah ce kaf ku ji tsoron su ku ji tsoruna al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ne mata ta addini wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarje muku musulunci ya zama addini wa dalilu ala mauti dalili akan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yace innaka mayyitun na'am lalle kai ma ki sallallahu alaihi wasallam mai rasuwa ne wa innahum mayyitun kuma lalle su ma masu mutuwa ne kuma innakum yawmal qiyama sannan lalle ku ranar alkiyama inda rabbikum a wurin Allah ma da cuku ta tasimun za ku husuma za ku kai kare juna za ku yi shari'a da juna ranar alkiyama ka kai kokari ka tayi lahira ba tare da ka da haƙin kowa ba ko na uwayenka kakka yarda ka tayi da shi ko na matanka matanka ko na yayanka maza da mata ko na yan uwanka kannanka ko yayinka ko yan uwan mahaifanka kakka yarda ka da haƙin kowa ko mutanen gari ko makwabcinka ko abokan da hadarka kakka yarda ka da haƙin kowa kuma ka wani ranar kiyama duk mai haƙi kanka sai ya shafo ka sai ya ciwo kwalanka kana da kwala ba ka da kaya gani kanka ko zai shafo ka sai ma Allah wannan mutum yana bin shaki yana ƙariya shi ma zai shafo shi ce ni ma yana bin shi ruwan Allah subhanahu wataala sai yi husuma sai yi shari'a ranar kiyama kuma duk shari'a da aka yi duniya ba ta yi ba ba a yi ta da kyau ba ko can sai an yi ta da kyau duk shari'a da aka ba da ciyamci aka gwada isa aka gwada kasaita aka gwada wani abu kuma alhali an gwada wannan abin ne da a yi rashin gaskiya Allah ta'ala duk shari'o'i zai karanto ga mutane ce ba ta yi ba sai na saki kai ne ke da gaskiya aka ce baka da gaskiya saboda ka yau na baka gaskiya kaga ai gara a yi ta nan a yi ta a kari nan domin ta duniya mai sauki ce wahalar ta mai karewa ce wanda su idza matu mutane idan suka mutu yi ba a da za a tada su bari mu tsaya haka abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lalar kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka samu gyara na'am
Mutum da yake zama gidajen mahaifansa an ci mashi kaya aiki ko ya halatta wai wajibi ne sai ya biya kudin haifa
wani mutumin da yake zanne gidan mahaifin shi ya ka ce haya ce yake sai ya biya haya ko dole ne sai ya biya amma ka ce haya ce sai ka biya domin ka kai matsayin da ba za a ci da ka ba. duk wanda ya zama mariyanci kai duk wanda yake da hankali ma ya mallaki hankalin kanshi ko da ba da gida to shi kenan nauyin iyayen shi ya sauka da gari shi saboda Allah in kana ganin dan wata dan shekara ana ɗauniya da kai har yanzu ka gina wasu yan ɗauniya da kai ta ba kai kai kamata ma ka ce abin a sai da shi haka nan dama can ana bani saboda ba ka da ba ka da hankali ba ba ka ba ka da dabara ba ka san yadda za ka yi ka makanta shi sa ake ba yanzu ka san yadda za ka yi ka nemo ka kashe kuma sai a ci gaba da ci da ka Malam ba a ce a biya shi ne babba mai gida.
ka ta tambaya haka ne
kamar yana zamne ci ya ya ce ana biya akwai masu biyan haya amma shi ne babba akwai kallon shi gida ne da gado ya dace shi ma sai ya biya har nan suna biya eh a su ba wanda ya biya yan haya ne ke yan Yan haya haya.
kan kamata a yi tambaya amma da gado ne ba a a na gado ne a sai ya biya Eh,
biya za a yi bisa ba ta ga ai matsala da bangare a raba gado ne kowa ya san nashi a su an kawo tambaya an ce gidan mahaifi ba faɗi an nuna kenan mahaifin da rai alhali kuma ashe ya mutu gida ya zama na gado da shi da magada sadaka sai an lissafa mashi zaman da ya ci gaba in an zo rabon gado sai a ce to shekara ka za ka yi ciki duk wata ga abin da ake biya to an jaye shi kenan na'am
Idan ka yi ya kamata ya fi haka.
na'am wanda ya ce matarsa idan ta aikata abu kaza wasu a kan aurensa sai kuma ta aikata shi ya wai auren
mutum ne ya ce matar shi idan ta aikata kaza akan aurenta kuma sai ta aikata ya auren yake ya danganci ne shi idan da gaske yake saki ne to ya tabbata saki in kuma tsoro ne ya wata dan kanta yi kawai cikin zuciyar shi ba niyyar saki to babu saki na'am
kuma in saki ne wai saki ne wani guda ne in saki ne to saki guda ne in in yayi ne saki to saki guda ya mata na'am
wato mutum da wato mutum da kuma an ka roƙe shi ya sake matarsa wanda ma ya sake matar su idan ka roƙe shi ƙara na uku to saboda an roƙe shi ce an ce ya ƙara da sai ya ƙara wai haka uku ne sun zo uku ne mutum ya ma wajen shi saki biyu sai aka ce ya kara ya yi da uku ya to sai ce ya zai shi ke ya mata saki biyu da ya zama to daban-daban ya yayi daya kabila ya yi amma an gaba ne ne wannan matsayi guda yake a kan zance mafi inganci na
Tumalin ce so kara wuce ayi da ake yi ba tare da an bayyana an yi sha asirce wai ko kafin ya yi.
rida na karatun alkur'ani da ake wai a buyi ba tare da an bayyana karatun ba yayi yayi na ana karatu a sirrinki baka cikin sallah kana karatun sirri ba bai ba ko ba haka ba yanzu da magaraba rata ta uku ka yi karatun qur'ani ka karanta fatiha cikin ka bayyana yayi ko bai ba yanzu nan isha'i ma biza kai ka kuma da kake karanta a kuma ka yi tsaye qur'ani yayi ko bai ba ana karatun sirrance ma ba dole sai an bayyana ba sirru qawla kuma abu jaharubi ko ku bayyana ko ku goyi wurin Allah daidai ne ba wani kake koya maka karatu so ne na bayyana karatu amma in sallah kake kaga sai ka daga mai ka wani shi koyawa kake ka zo kana koya mana karatu kuma ka ce a sirrin sallah a karatu a kaga ba koyo zani na'am
Yawon mutum da aka bashi wa aiki akwai yadda ya fi kwarewa sai ba bashi nan ɓangaren wasu an ka dai bashi wani wanda kuma yana da rauni. Ice to idan ya ci gaba da wani aiki yana da laifi
mutum ne aka bashi aikin da bai iya ba a riga wanda ya iya sai ba a bashi ba to in ya ci gaba da yin wannan aikin da bai iya ba yana da laifi yana da laifi kamata ya kowane mutum a bashi aiki wanda ya dace ya za ka yi karatun abu kuma a ce ba za a baka wannan bangaren da ka karanto ba. Saboda Allah. Ka je ka karanto karatun likitanci na- na kaji ko na dabbobi ko na mutane kuma sai a ce a ga za ka rage karatun ko a ga ai ba sun gaskiya ba ba bangaren ka ba ba ya da kyau kuma ana yi da yawa ana samun kowane mutum ana son ƙasa ta ci gaba ta samu arziki da wadata to a aje shi irin aikin da ya karanta irin ilimin da ya karanta shi yake aiki sai a samu ci gaba ko ko wani babban ma'aikata za a baka ko minista za a baka ya kamata a ce wannan aikin na minista ilimin kai amma sai ga kasashen mu na Afirka aka tana sabana haka da farko baka san hawa baka san sauka sai a baka wannan matsayi kai ta duro kowa cikin shi kawai ba har ka kare mutane ba za su ga wani ci gaba da ka kawo cikin saboda ba har ka kama ci kai ma da ma an baka ne saboda ka samu tuwo ka ci garin dimin man ciki Allah ya kiyaye a kira sallah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا